أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أسرق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 25 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 438 insha Allah mun haɗa wannan masallaci da aka saba karatu domin ci gaba da karatu wadda aka saba a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu cikin alkur'ani mai girma sannan muna karatu ne a cikin suratul tauba karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 67 ko da takwas ne ok mun tsaya aya ta 64 insha Allah za mu tashi aya ta 65 insha Allah ta'ala muna fatan Allah samu dace kafin nan ga tambayoyin da aka turo wannan bayan ya yi sallama ya ce shi yaro ne shi yaro ne yana sallah a jam'i ko a sahun gaba sai wani babban mutum ya zo ya cire shi ya shiga to malam me hukuncinsa malamai sun yi magana cewa wanda ya riga zuwa sahun gaba shi ya fi cancanta ya bunan ba a sun ce shin ɗa zai iya sauka daga sahun gaba ya ba wa babansa zai iya bin umarnin baba a wannan ana in baban ya ce shi zai shiga gaba dan ya riga yana abun nan wasu malamai suna cewa a a in a bangaren sahun gaba ne da ba zai saukai ba wa mahaifinsa ba wasu kuma suka ce zai iya sauka to kaga idan tsakanin da da mahaifi ma ana wannan ka kenan ashe in yaro ya riga babba wanda yake son sahun gaba sai zo da wuri amma kawai misali gurin da aka irin bayan liman da makamancinsu wanda yara ƙanana bai kamata a ce su ne a gurin ba ya kamata a ce manya sun cike musamman ma waɗanda suka fi cancanta da wannan gurin amma dai yaro yana sahun gaba yana ko gefe can haka in ya riga babba zuwa bai kamata a cire shi mutum ya shiga ba sai mutum yana so sai ya zo da wuri wallahu a'ala wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce wani mutum ne idan wani bukatarsa ya tashi ko exams ko wani kasuwanci sai je wurin wani malami don ya taya shi da addu'a ko kuma ya kira shi a waya to wannan mai hukuncinsa a in mutum in malami ne wanda yake na suna wadda ba tsubbo ake yi ba don wanda suke yin tsubbo masu yana ce musu malami amma inda wai addu'a ne wadda a shari'a ta tsara mutum ya ce malam ya taya shi addu'a ko wani bawan Allah ya taya shi addu'a wannan babu laifi amma in ya je gunsa ne musamman don roƙon addu'a shi ya buɗa wannan babu wani wanda Allah baya karba addu'arsa kowane ne ya roƙi Allah kawai kai tsaye Allah subhanahu wataala zai bashi in ya ga daman bashi wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace shin za su iya kwana ɗaki ɗaya da shi a mace kenan ta ce da ita da mijinta da kuma ƙanwata wacce ta balaga da ƙaninta sakamakon mamasu ta yi tafiya gidansu babu kowa suna gudun a suna gudun a bar su a can saboda yanayin yau sai mijinta ya ce su zo su kwana kuma ɗaki ɗaya ne gare su ta yi tsammanin zai je wani wuri ya kwana amma ina sai ta ga kawai ya kwanta a ya kwanta a nan suka kwana tare gaba ɗayansu to shin hakan babu laifi a musulunci a akwai laifi an ce ya kanwarki baliga kaninki baligi sannan ga miji ga mata duk a daki a gwamutsa zauna cikin daki wannan bai bai tsari bai halatta ba ya haka a kwana a cikin wannan cunkoso na rashin tsari wannan bai tsari ba musulunci bai goyi bayan wannan saboda miji da mata ba a bukatan ƙaramar yarinya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki shiga daki saboda ita har sai da aka fidda ita balle wannan baligi wannan baliga wannan bai halatta ba gaskiya wallahi wa'ala wannan bayan an yi yayi sallama yace yayi addu'a ita tambayar sa nan ita ce mahaifiyarsa da kakarsa sun rasu idan ya karanta suratul ikhlas kafa ɗari. da niyan Allah ya kai musu ladan kabarinsu ya yi ko kuma sai dai ya karanta wa kowa nasa ai ba magana ma sai ka karanta wa kowa nasa ba dama wa ya ce ka yi ikilasi kafa ɗari su abuna ya zama nasu a'a sai dai za ka iya karanta suratul ikhlas a matsayinta na suratul tauhid ko ka yi sau nawa ma iya gwargwadon abin da ya sauwaka gare ka sakamakon ka karanta suratul ikhlas sai kai tawassuli da wannan sura ta ikhlasi kai musu addu'a Allah ya gafarta musu wannan shine abin da ya halatta amma in kai karatu wannan kai kai ibada ta karatu yau ba ba za ka ce wani a kai musu ba a sai dai mutum zai baya daga cikin sadakatul jariya abinda ake na sadakatul jariya shine Allah ke kai lada ga abun nan mamata kamar irin su wakafin wani guri ko gina abu ne bohol ko gida makaranta ko masallaci a yi wakafinsa ga wanda ya rasu wannan ya halatta ko wata dukiya wacce take mai gudana wacce ake amfanuwa da ita ko kuma wata dukiya da ake ciyarwa duwanda za a iya yin wakafi amma karanta suratul ikhlas ka ce a kai ladan gurin mahaifi a ka karanta sai ka masa addu'a ko in ka karanta sai kai mata addu'a haka ake wallahu ala wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce ya halatta a cewa wani radiyallahu anhu ko bai halatta ba me hukuncin wanda yake hakan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sune malaman suka yi ijima'i ake ce musu radiyallahu anhu an ce radiyallahu an sai dai a babin addu'a in mutu yana nema wa wani yardar Allah ya faɗi haka wani lokaci wato neman yardar Allah ga wani Allahun marda anhu Allah yadda da shi wannan babu laifi wani lokaci amma a kira sunan wani a ce radiyallahu anhu wani ya tafi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma a ce rahimahullah ga wanda suke bayan sahabbai ila yau mulki wanda ya rasu ya cewa rahmatullahi alaihi ko rahimahullah amma istilahin radiyallahu anhu yana tafiya ne ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ijma'in malamai wallahu ta'ala ala ne hukuncin wanda yace Allahumma salli ala sayyidina ala sayyidiya Muhammadu sallim shin ita ma salatin annabi ne a yadda ka rubuta wannan ba salatin annabi bane sallallahu alaihi wasallam wannan ba salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai halatta ayi wannan a matsayin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya faɗa ita ce ibrahimiya wadda ka rubuto ba salati bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayan yayi sallama yace shin ya halatta mutum ya ki cin sadaka ko zakka a don wadatan zuciya da kuma neman koyi da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma neman dacewa a in mutu yana da wadata aka bashi zakka ya ce a yana da wadata babu laifi ko kuma ya karba ya ba wa wani ko kuma ya ce baya cikin waɗanda ya kamata a basu zakka amma don wai sadaka ya ce shi ba zai ci sadaka ba eh idan ya ji cewa shi a ganinsa ba zai karbi sadaka ya ci ba saboda ko a wadatarsa ko wani abu ya kayyada wa kansa ya ka'idanta wa kansa haka babu laifi akan wannan amma in ya ɗauka cewa falalarsa ce a wannan ba daidai ba ne alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam sune wanda ba sa cin sadaka dukkan kowa yana cin sadaka amma in mutum ne kawai a karan kansa yace kai shi ba zai ci sadaka ba to wannan shikenan ba kuma wata ibada ce daban ba balle ce yana kusatuwa yana neman takarrubi zuwa ga Allah da cewa ba zai ci sadaka ba a ra'ayi ne nasa yaga cewa shi ba zai ci sadaka ba in ya ga haka babu laifi amma in ya cancanci ya karbi sadaka ko ya ga yana da bukatanta kuma aka bashi ya halatta gare shi ya karba wallahu ta'ala ala wannan bayan ya yi sallama ya ce to yanzu gwamnati ba sa tara zakka su raba wa kowa ba sa tara zakka su raba ya ce kowa yana cire nasa ne kawai to anan idan ya sa 'ya'yansa su yi masa aikin zakka zai iya ba su kuma shi yake ciyar da su a ba za ka ba su zakka ba kai kake ciyar da su kuma sannan sa su su yi aikin zakka duk abin da mutum zai yi in yace bari ya sa wani nasa don kawai ya ribatu da abin da za a samu Allah subhanahu wataala ya gani kuma yana ganin sa amma in ba wanda zai yi aikin sai su kuma suka yi aiki da sun cancanci zakka amma in kusatowa ne kawai aka yi aka sa su a ciki don su fa'idantu da wannan zakka saboda an san cewa Allah ya nassa a bawa wanda yake aiki a kanta to wannan kuma ya zama abuna an shiga wata harka ta son kai da kuma sabo wanda bai daidai ba amma ba wanda zai yi sai su kuma suka tsaya suka yadda ya dace to shikenan wallahu ta'ala a'lam amma misali a harkan kasuwanci yana harkan kasuwanci da 'ya'yansa wajen lissafin dukiya da ware ta da komai da sauransu sai suka yi kar ya dauka cewa wannan shine sun yayi akan zakka ya ba su zakka yawa wannan ware dukiyar da ta cancanci zakka ne kuma su suka san dukiyar don su ake kasuwanci da su da wannan harkansa daban asai wanda yake aiki akan zakka shine wanda aka dauko shi musamman ya je gun wancan ya karba ya je gun wancan ya karba a taro a abun nan in an rasa su shikenan sai zakka ta sauka a kansu tunda babu su yawa kar mutum ya dauko ƴaƴansa ya su yi masa lissafin dukiya ya ce ya sa su sune masu aiki akan zakka sun cancanci zakka wannan gaskiya ba gaskiya bane ba daidai bane yawa wallahu alam daga ƴaƴan mutum in ba harkar aikin zakka na a tara ta a guri daya a nan to in sun yi lissafi an cire zakka wannan aikin ka kawai suka yi ba aikin zakka ba daga ba su cancanci zakka ba wallahu alam wannan bayan ya yi sallama ce tambayoyinsu guda biyu ne na farko ya ce akan halayen matasa musamman 'yan jami'a na tara gashi shin ya halatta mutum ya bar gashinsa ba tare da yana askewa ba eh idan yana gyara shi in ya ga dama yana gyara gashi ko ya tsaftace shi ya yi shi yadda ya kamata kuma bai saba da urfin nas ba to wani za a iya barin su cewa babu laifi yayi ado amma in yayi daga ganin gashin kawai an san an ga wani abu daban wannan bai halatta ba yawa ko kuma a yi wani kwaikwayo da yahudawa ko kuma a yi wani abu ne tsari da gashi wanda ya saba da shari'a ko ya saba da tsarin sanayyan al'umma in an ga mutum da wannan gashin an san cewa kai wannan daga ganin alaman gashin sannan anya to wannan bai halatta ba ya kamata matasa su daina irin wannan abun da bai halatta ba ita tambaya ta biyu kuma akan abuna akan jam'u ta'khir da jam'u taqdim shin ana yin su ne a lokacin tafiya ne ko dai ko kuma har da a lokacin da mutum yake gida a gashi ana yi a lokacin da mutum yake gida in yanzu misali in uzuri ya zo na ruwa ai kaga ana jam'u taqdim ne yanzu za a yi sallar magariba kuma yanzu za a tada wato sallar isha take a lokacin kaga an gabato da isha ya zo lokacin ta zo lokacin magariba wannan jam'u ta gadin kenan jam'u ta'khir kuma zai iya yiwa a gida idan wani uzuri ya taso wa mutum kamar misali ana zaune ana wani magana ko wata tattaunawa ta maslahar al'umma ana wata ana wani bayani na maslahar al'umma wasu mutane ko suna mitin akan wannan matsala din har sallan azahar lokacin ta yayi suna nan an shiga tsakiyar tattaunawa abin da ya shafi maslahar al'umma to ya halatta gare su su wuce da mitin din su don in sun yanke watakila akwai uzuri ko wani abu na ya halatta gare su wuce da wannan har a shiga lokacin la'asar to sai su je su yi sallan azahar su yi sallan la'asar a wannan lokacin ya halatta wallahu ta'ala alam kaga sun jinkirta sallar azhar zuwa lokacin sallar la'asar saboda uzurin al'umma ba wai uzuri nasu na kansu ba kuma suna zaman gida wannan ya halatta su yi haka amma ba kasuru za su yi ba za su yi azhar raka'a hudunta sana a lokacin kuma la'asar ta shiga su tashi sallar la'asar raka'a hudunta wallahu a'lam amma sai dai kar ya zama kuma kullum haka suke yi misali wani abu ya faru aka shiga wannan mitin ya zama haka wannan ya halatta za su yi wannan wallahu ala wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce mutane ne guda biyu ɗaya mai kuɗi ne miliyoyi ɗayan ko talaka ne a mallakan ne abunan mana talaka ne sai ce kuma mallakan naira dubu ɗaya yake nufi ko bai mallaki naira dubu ɗaya ba sai ya kasance bukata na taimakon addini ta kama talakan marar kudin ya ba da gudunmawan naira 200 shi kuma mai miliyoyin ya ba da naira 1000 kuma dukkansu sun bayar saboda Allah malam wane ne a cikinsu ya fi lada wannan tambayar ai ba wanda ya santa wane ne a cikinsu ya fi lada sai Allah ne sani ba wanda ya isa ya ce wane ya fi lada kai da kace dukansu sun bayar saboda Allah ba da lada kuma na Allah ne ba wanda ake shawarta a kai haka babu wanda ya san wanda ya fi lada sai Allah yau kuma ta yaka gane dukansu sun yi saboda Allah su ne suka faɗa Allah ne san sun yi saboda Allah ko sun yi ba don Allah kuma in duk sun yi saboda Allah ma fa lillahi alhamdu wannan Allah ne kawai ya sani ba wanda ya sai sani sai dai ana musu zaton sadakan nan da suka yi ana zaton dai sun yi don Allah ba da lada kuma wannan na Allah ne ba wanda ya sai san ladan wannan ya fi na wannan sai dai wanda ya fi yawan aiki shi ne ya fi yawan lada saboda gwargwadon yawan aikinsu in ya yi domin Allah amma wannan ba wanda za ka iya cewa menene wannan wane ne wannan wallahu ta'ala ala insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu cikin a suratu tauba aya ta 65 muna fata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا
Allah subhanahu wata'ala ce wala in sa'altahum wallahi in ka tambaye su la yaquluna za su rinka cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab mu muna kutsawa ne muna wasa shine waɗanda suka faɗi cewa wato qurra mahaddata alqur'ani sune akbaru butunan su suka fi girman ci kuma suka fi ƙarya kuma suka fi ragwanta in an zo karawa da abokan gaba da suka faɗi wannan magana ta hanyar izgili wa waɗanda suke makarantar alkur'ani to shine Allah subhanahu wataala ce sun kafirta an ce wani ne ya faɗi wannan magana mutum ne ya faɗi wannan magana shi yasa ya rataya da wuyan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma nakudu inna ma kunna nakudu wa nal'ab mu fa wasa muke yi ya rasulullah shine ake ce masa la ta'tadiru qad kafartum ba da imani sannan abu na biyu kuma shine a lokacin da ake tafiya yakin tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wasu sai suke cewa ka wai kun yi tsammani yakin tabuka kam ai kun yi tsammani yaki da rumawa kam kaman yaki ne da laraba ta yadda kawai za ku zo cikin laushi wannan ya daki wancan wannan ya daki wancan a gama ba ku san rumawa ba kenan wai da hakan ne za ku ci nasara suna faɗin wannan maganar sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin tawaga fa da ake tafiya amma suna baya suna ta rada suna ta irin wannan gulman maki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ali ibn abi talib ko ɗaya daga cikin sahabbai yace ka ce musu me suka faɗa abinda suka faɗa su gaya maka da suka tsaya suna dibi-dibi sai ya gaya musu abinda suka faɗa to shine da suka faɗi da ya gaya musu wannan sai suke rantsewa da Allah suna ce a ai su da wasa suke yi su kawai suna zolaya ne suna wasa ne ba wai sun faɗa har zuci ba ne to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya saboda sun zama munafukai ya suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cewa bai isa ya ci nasara ba suna cewa ba zai iya kai labari ba wannan munafurci kenan kana tare da mutum kana cewa ba zai samu ba wannan munafurci da hasada mutum ya samu ko ya nemi abu a ce a ba zai samu ba hadu wannan hasada da munafurci ne bai daidai ba to shine da suke wannan sai Allah subhanahu wataala ya faɗi abinda suka yi ba daidai bane shine Allah ya saukar da wannan aya lokacin da ake tambayan su me kuka faɗa suka ce a'a su fa gaskiya sun faɗi maganan ne kawai ba wai a'a da gaske suke ba to shine Allah ya ce wala in sa'altan wallahi in ka tambaye su bayan sun faɗa la yaquluna sai kuma su rinka cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab a mu kawai muna dan kutsawa ne dai muna wasa ba wai da gaske muke ba to shine Allah ce kul ka gaya musu abillahi yanzu da Allah wa ayati da ayoyinsa wa rasulihi da manzonsa kuntum tastahzi'un kuje za ku kasance kuna izgili Allah da manzonsa ne kuke izgili da su shi sa ba a izgili da ɗaya daga cikin sha'air na addini duk abin da ya shafi addini to kar mutum ya izgili da shi in an ce wannan abun addini ne ko an ce wannan abun sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne in kana da iko ka aikata in ka kasa aikatawa baka da lada baka cika cikakken mai kokarin koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan abun ba ko da kuwa kana yin wasu abubuwa ta wani bangare kar mu ya faɗi mummunan magana akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko da yayi aiki da abun yana aiki da abun amma yana kushewa a to Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ba a istihza'i da Allah ba a istihza'i da ayoyin Allah ba a istihza'i mana izgili ba a izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suna ba da uzuri suke cewa a a gaskiya mu ba wai har zuci bane a mu kawai mun faɗa ne kaza kaza Allah ce la ta'taziru kar ma ku ba da wani uzuri kar ma ku tsaya kuna ba da uzuri kad kafartum ba da imani tabbas kun kafirta bayan imanin kaga da Allah ya ambace su su mumine ne amma sun kafirta dalilin kalma kalma mutum yana iya kafirta da kalma mutum yana iya fadawa cikin azabar Allah dalilin kalma dalilin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam dayan ku zai magana da kalma bai taba tsammanin wani abun damuwa bane bai ma kula da ya faɗa ba amma sai gashi ana iya nesanta shi wato ana iya nesanta shi daga rahamar Allah ko kuma a dulmiya shi daga cikin azabar Allah tafiyan tsawon shekara saba'in saboda kalma ɗaya da ya faɗa kuma la yulqi laha balan baya ma tunanin ko ya faɗa har ma ya manta ya faɗa amma saboda kalma ce min min ghadabillah wato kalma ce daga wadda take kawo fishin Allah don haka sai a tsunduma cikin azabar Allah Allah ya kiyaye da haka ba a son a ringa faɗin maganganu akan harkar addini ko akan wani abu wanda ya shafi addini ko akan wani mutum saboda yana kokarin ayyukan addini ko yana lizumtar ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka faɗi abun da bai dace ba game da abun da aka ce maka sunna ne ko ka gane cewa sunna ne to kara faɗi magana da bata dace Allah subhanahu wataala ya ce musu a kada kafartun ba da imani tabbas kun kafirta bayan da kun yi imani Allah ta inna afu an ta'ifatin minku in har ma za mu yi afuwa ga wasu yanki daga cikinku kamar irin su makshari a ibn humayr shi lokacin da suke faɗin wannan maganan yana tare da su ya ce kai ni ina jin tsoron maganganun da kuke faɗa karfa yankin azaba ya faɗo mana abinda muke faɗa ba daidai ba ne to amma kuma yana cikinsu lokacin da ake faɗa amma ya faɗi wannan magana to shine sai aka taro su gaba daya saboda lokacin da suke magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sun faɗi kaza da aka kawo su annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza to amma shi wancan mutumin bai faɗa ba to sai Allah subhanahu wataala ya masa afuwa shine Allah ke faɗi inna afu an ta'ifatin minkum in ma har za mu yi afuwa ga wasu daga cikin ku nu'azzib ta'ifatan nu'azzib ta'ifatan wato za mu azabtar da wasu kam daga cikin ku bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance mujrimai masu laifi masu kutsawa cikin barna dole mu azabtar da su to kaga ashe wanda yake guri ma aka faɗi aibuka ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aibi ga wani abu na harkar addini to shi ma kansa yana fadawa cikin halaka duk da cewa ya faɗi alkhairi shi kuma ya nuna kyamansa ga abin da suka faɗa amma duk da haka sai da ya fada cikin barazana sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce to za mu yi afuwa in za mu yi afuwa ga wasu wasu kam za mu azabtar da su to Allah ya afuwa ga waɗannan waɗanda suka ce abin da ake faɗa bai daidai ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce almunafiquna
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون
Allah subhanahu wata'ala ce almunafiquna wal munafiqat munafiqai maza da munafiqai mata ba'dhum min ba'd sashe su daga sashi ne. munafirci kawai duk inda munafirci yake harka ɗaya ne ha'inci ƙarya hasada girman kai rashin gaskiya duk shine harkar munafirci ha'inci mafi girma kenan a ha'inci Allah subhanahu wata'ala ko a ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ha'inci mutumin da ya amince da mutum mutum ya ha'inci wanda ya amince da shi a duk kowace irin harka wanda duk yayi haka yayi munafirci to in wani aka samu munafiki mai munafirci a bangaren arewa da wanda yake munafirci a bangaren kudu da wanda yake a gabar da wanda yake a yamma in aka tara su gaba daya duk aiki zaka samu iri ɗaya ne in dai munafirci ne sai ka samu sifofi ukun nan sun tabbata a cikin aikin kowanne za ka samu ha'inci za ka samu ƙarya za ka samu karya da kawai duk inda munafiki yake harkar iri ɗaya ce wannan su ne a'a ƙarya shi yasa idan mutum ya munafirci abu ne ko ya sifantu da sifa ta munafirci idan aka zo za ka rinka jin kunyan in yana maimaita magana ko in yana faɗin magana ko in yana jajircewa akan abu ƙarya sai ya iya rantsewa da girman Allah a kai akan ƙarya sai ya rantse domin rantsuwa a gurin munafiki abu ne mai sauki shi za ku ga a cikin sura na muna ta wucewa yahlifuna billahi lakum yahlifuna suna rantsewa da girman Allah gare ku don haka rantsewa a gurin munafiki abu ne mai sauki to shi yasa munafiki a duk inda yake kuma a duk inda suke mazansu da matansu ba'dhum min ba'd sashin su daga sashi yake harkar su iri ɗaya ce Allah ce ya'muruna bil munkari kullum munafikai suna umarni ne da miyagun ayyuka munafiki aikin sa umarni da miyagun ayyuka don baya yin abin da bai kamata abin da abin da ya kamata kishiyar mu'mine sune munafikai mu'minai ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar amma munafikai ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf don haka babu imani tattare da munafiki shi yasa munafiki ba fi darkil asfali minan nar yana can ƙasa ne a cikin wutar jahannama don ya fi kowa barna in mutum ya zama ba musulmi ba zalla kai tsaye kawai ka san cewa shi ba musulmi ba ne kana mu'amala da shi a matsayin ba musulmi ba ka san haƙƙinsa ka san iyakacin da kake da shi a bangaren mu'amala da shi amma munafiki munafiki kana mu'amala ne da musulmi in kai wasa ma ka ɗauka mumini ne in kai wasa ma ka ɗauka ya cancanci ya zama shi ne aka dankawa kaza wajen ragaman al'umma alhali duk harka ce ta ƙarya da yaudara da ha'inci to wannan sifar munafiki yana da wahala shi mutum ya zama munafiki to shi kenan an samu matsala shi sa Allah ce ya amuru na bil munkari suna umarni ne da miyagun ayyuka wa yanhauna anil ma'ruf suna kuma hani daga kyawawan ayyuka kishiyar mumini kenan wa yaqbiduna aydiyahum munafiqai kuma suna kame hannayensu shi munafiki kullun a bashi yafi sha'awan a bashi munafiki kullun a wawa yake kuma baya koshi da garaje duka sifan munafikai ne yawan kwaɗayin abun duniya ka ga munafiki yanzu nan ya manta da mutuncinsa yana neman kutsawa duk inda za a samu a samu wanda sai munafirci don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ya kabi zona aidiyam sannan kuma sai kame hannunsa shi ba zai ba kowa komai ba Allah ce nasullaha sun manta da Allah su munafikai don munafiki kullun dabararsa yake shiryawa gani yake dabararsa ita za ta fidda shi don ka sai su manta da Allah duk wanda ya fi damuwa da dabararsa to zai manta da Allah ya kamata mutum ya zamanto kullum yana tawakkali ga Allah don haka Allah subhanahu wata'ala ce nasullah suka manta da Allah fa nasiyahum ay fa'amalahum mu'amalata man nasiyahum sai mu'amala da su mu'amalan wanda ya manta da su domin Allah baya mantuwa sifar mantuwa ta koru daga Allah subhanahu wataala ba ran da Allah yake mantuwa wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah bai mantuwa bai taba zama rabkananne game da abin da mutane suke aikatawa ba to amma sai nan yace nasullaha sai kuma yace fanasiyahum sai Allah ma ya manta da su a'a sai Allah ya musu mu'amalar kaman ya manta da su baka jin ana cewa bari kawai zan manta da shi ko kuma baka jin ana cewa ka manta da shi kawai ma'anan ka manta da shi kullun yana nan a ranka amma ka dau matakin ka kyale shi ko ba haka ba kaga baka manta da shi ba saboda yana nan a cikin ranka baka manta da shi ba amma mu'amalar da kake masa ka daina yi masa komai saboda harkarsa ta rashin gaskiya harkarsa ta rashin amana harkarsa ta munafirci ta sa ka kyale shi gaba daya ka manta da shi amma ba wai ka manta da shi a ranka bane kana sane da shi amma ka daina kiransa da kana kiransa ka daina ce masa ayi kaza da kana ce masa ka daina ce masa zo mu yi kaza da kana yi to kaga ka manta da shi kenan to shine nasullaha su kam sun manta da Allah don sun koma da barbaru sun dauka dabarar su ita za ta ba su ba Allah ba fa nasiyahum sai Allah ya manta da su ma'ana sai musu mu'amala kamar yadda shi ma mai mantuwa ke mantawa da mutum haka Allah ya musu mu'amala shi za al-hafiz ibnu kathir yace fa'amalahum mu'amalata man nasiyahum sai musu mu'amala mu'amalar wanda ya manta da su Allah ta innal munafiqina lalle munafiqai humul fasiquna sune al-kharijuna an ta'atillah wato sune masu fita daga da'a wa Allah al-fisq shine al-khuruj an ta'atillah Allah kiyaye na'am وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب
Allah subhanahu wata'ala ce wa'ada Allahul munafiqina Allah ya yi tanadi wa munafikai maza wal munafiqati da munafikai mata dukansu jinsin biyu Allah ya musu tanadi wal kufara da kafirai zallama dukansu Allah ya musu tanadin nara jahannam wato wutar jahannama domin munafukai kai tsaye wutar jahannama za su munafukai a cikin wutar jahannama su ne can ƙasa munafukai su ne waɗanda in sun tuba ma bayan Allah ta illal ladina tabu wa aslahu wa bayyan wa atasamu billahi illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah sannan ce fa ulaika ma'al mu'minina bai ce fa ulaika humul mu'minina fa ulaika ma'al mu'minina bayan fa tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu wa akhlasu dinahum lillah illa allazina tabu sai wadanda suka tuba wa aslahu suka kyautata aikinsu domin Allah bayan da suna munafurci suka tuwo suka daina munafurcin suka kyautata aikinsu ya koma domin Allah suka zama mutanen kwarai wa akhlasu dinahum lillah suka meda suka yi ikhlasi addinin su duka ya zama tsantsa don Allah suke yi to waɗannan sun cika wannan quality sun gaba daya amma sai Allah ce fa ulaika ma'al mu'minina waɗannan suna tare da mu'minai saboda munafurcin da suka yi a baya ba a ce da an kore su daga mu'minai ba imanin su ba kore shi ba amma ku duba tabu suka tuba wa aslahu suka zama na kwarai nagartattun mutane bayan da suka bar munafircin gaba daya wa akhlasu dinahum lillah kaga ikhlasi yana da wuya yawa wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah wa tasamu billah suka rungumi Allah din sau da kafa sanan wa akhlasu dinahum lillah sanan suka suka kebe addinin su ga Allah tsantsa tukunna sannan Allah ce fa ulaika to waɗannan ma'al mu'minina suna tare da mu'minai kuma Allah bai ce wa sawfa yu'tihimullahu ajran azima ba sai Allah ya sake cewa wa sawfa yu'tillahu almu'minina da yanzu ajran azima in an ba wa mu'minai ajran azima to su kuma ma'al mu'minina su ma za su samu amma dai ma'al mu'minina kaga munafirci yana da wuyan sha'ani bayan an yi dukkan waɗannan abubuwa masu girman sha'ani guda hudu amma dai fa'ulaika ma'al mu'minina suna tare da mumine to wannan yana nuna cewa munafirci ba karamin abu bane shi yasa Allah ce ya tanadi wutar jahannama ga munafukai maza da munafukai mata akwai munafukai mata akwai munafukai maza a kowace irin harka zaka yi samun munafirci munafukai mata a cikin harkoki da yawa dole a yi taka tsantsan da su munafukai mata suna iya rusa tarbiyyar al'umma suna iya rusa tsarin al'umma suna iya rusa zamantakewan al'umma za ka samu munafukai mata mace ta rinka rantsewa akan karya ta wannan munafuka ce tana da wuyan sha'ani kafin a iya mu'amala da ita za a sha wahala mafi munin har sifa a gurin mata a ce tana karya a ce tana ha'inci in aka samu wannan biyu a gurin mace to sha'anin ta yana da wuya sha'aninta yana da wuya za ta iya rantsewa da girman Allah akan ƙarya sai za ko wani dan sabani aka samu ta rinka rantsewa sai ta kakato tana faɗan ƙarya tana rantsewa wannan sha'aninta yana da wuya amma sai dai ran da Allah ya taka mata birki a nan ne ake gane eh ashe wance munafuka ce wance munafuka ce ran da Allah ya taka mata birki harkar duniya harkar lahira to nan ne za ta ji ba daɗi za ta shiga cikin kunci za ta shiga cikin tashin hankali wasu matan haka suke miyagu ne ƙariya da rantsewa akan ƙariya da yaudara yawa wayannan sune abu uku yaudara ƙariya wato ha'inci aka samu wannan a gurin mata to akwai wuyan sha'ani mu'amalantansu zai zama wahala ko iyayen matan ne in ya zama iyayen suna da wannan sifar to zama da yasu zai zama da wahala mutum zai ta haƙuri ne kawai saboda sha'anin yadin a ya tarbiyyantar da ita da sauransu amma in iyayen musamman aka samu iyaye mata suna da waɗannan sifofi yaudara ƙarya su faɗi magana su warware su faɗi magana su warware ƙarya a to magana ta ɓaci yaudara abin da suke faɗa daban abin da suke yi daban ko abin da yake cikin zuciyarsu daban a yi magana da su a daidaita su canja su yi warware a akwai matsala to shi yasa wasu za ka samu iyayensu mata su suka bata musu aure su suke bata musu aure su suke bata musu zama su suke zubar musu da daraja mazaje in an samu abunan masu himma da kokari za su yi ta haƙuri da haka amma sau da yawa za su iya bata tarbiyyar gida za su iya bata tarbiyyar gida idan aka samu mace mayaudariya maha'inciya makaryaciya to ba abin da ba za ta yi ba shi yasa dole ai taka tsantsan da ita shi yasa malamai suka ce in an samu uwar mata irin wannan ya halatta hana ta zuwa gidan ya ya halatta a yi wa uwa dokar katta je gidan yatta ya halatta kaga wannan za a ce an yanki zumunci ko amma malamai sun yi ijma'i suka ce ya halatta sashin malamai kai har a malamai baya bayan nan manyan malamai suka ce ya halatta matar da aka gano ta mai sibar ha'inci yaudara ƙarya ya halatta a mata dokan zuwa gidan yatta so da illata da bala'inta da yawa mata a cikin wannan abin rayuwar mu ta wannan gurare din da a ce ba don al'adu da suka shiga da sauransu ba kawai aka zama zaman tare kawai a ta hargowa ta kotaina da an yi doka da yawa daga cikin mata a hana su zuwa gidan yayansu a ce kai wannan tafsiri yau akwai yanke zumunci wannan maganar malamai ne maganar malamai ne ai an faɗi wacce za a hana ta zuwa gurin yar tataye wacce take da sifa irin wa'innan sifofi din malamai ne suka bayyana suka ce ya halatta a hana uwa zuwa gidan ya idan tana da sifar kawo barna musamman tana da sifar ƙarya ha'inci yaudara don akan wannan sai ta yi taɓa aure ita ba ruwanta to irin wa'innan abubuwa suna nan barkate a irin rayuwar mutu yanzu shi yasa ma in mace ai tana da mutunci ai zirga zirga akan ƴaƴanta ba ba dole bane musamman ƴaƴa mata in ta kame su za su yi hidima wa mata su ne za su mata hidima ba ita ce za ta ringa ta shiga can ta fita can ba to irin wani na abubuwa ya kamata a irin abunan ɗabi'unmu na nan da al'adu da zaman abunan hatta ya ba ma uwa ba ya in ta gari ce ba ta ta zirga-zirga akan gidan kannanta ba ta kalli wancan an dafa wannan ba a dafa wannan ba gidan wance ya fi gidan wance babu gidan wance akwai duka wannan sharri ne to a irin rayuwar mutanen ne wannan ya zama ruwan dare haka kawai da za ta ɗebi jiki kawai ta je ta duba wai ta je duba ne ko yaya wai kaifi ki je kanki mana ke to irin wannan ya dagula rayuwa da yawa da zamantakewa da yawa sai sun gama bata su fada cikin nadama sai sun bata su gama bata sai su fada cikin nadama shikenan karshen ta kenan kuma nadama tukunna mace mai yin wannan in bata tuba ba sai in ta sai in an zo mutuwa za ta ga nadama ko kuma a rayuwa a ba ta tsufa da tsawon rai da bala'i ga kunci ga ba mutuwa sai an ja lokaci yawa ta duniyar gaba ɗaya ishe ta to taka birkin Allah yana nan ta inda ba a tsammani saboda aka rinka mai da hankali munafukai maza da mata Allah subhanahu wataala ke magana wal kufara da kafirai dukan su Allah ya tanada musu nara jahannama wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama cikin ta hiya hasbuhum kuma ta ishe su ta wadace su yawa wutar jahannama tana kewaye duk wanda aka sa a cikin ta Allah kiyaye mu wala'anahumullahu Allah ce Allah ya tsine musu ya nesanta su daga rahamarsa in mutu ya tuba yana munafirci ya mutu yana munafirci kai yana da matsala ko kadan karka yi munafirci ka faɗi gaskiya kawai ka tsaya akan ta karka yi munafirci munafirci ba karamin hatsari bane da yawa mutane ana sifantuwa da munafirci ba an kara ba ko shawari mutum ya zo nema a gurinka karka biye ina yake so da yawa muna munafirtan yan uwanmu sai mutum ya zo ya ce ni gaskiya wallahi ga abu kaza ga abu kaza ina son ka bani shawari kuna tattaunawa da shi in ka lura ga inda ya fi so nan sai ka ce eh to gaskiya kai kaga baka ba shi shawari ba an gaza shi kawai kai kawai shawari shine ka duba abun kawai ka ce masa ni kam a gani na gaskiya wannan shine shawari ya rage nasa amma ka ba shi shawari bisa yadda ka'ida take ga fahimta ga addini ko kuma ga fahimta ga kaza wannan shine shawarin ka ba kawai ka ce a to gaskiya kam tunda ka san kaza a in ka ba shi shawari don son ransa ko ka koma kana cewa ya to ya shawarce ni kam amma ni ma dai gaskiya a lokacin ban dai gaya masa ba kam kaza ka haince shi sai ba ce ta munafurci ka gaya masa kawai shikenan ka ka fita yawa in ya ga dama ya dauka dama shawari ai ba dole bane a dauka ne ko a bari to amma ka faɗi iya gaskiyar ka sau da yawa mutane in an kawo musu shawari sai su lura kawai ina ka fi so sai su tura ka gurin wannan ba gaskiya bane bai dace ba ha'inci ne wani sai ha'inci yana shiga a gaya mutum shawari yadda yake kar mu ringa daukan sifan munafirci muna dora kanmu Allah ce walahum azabun muqim suna da azaba kuma wanzazziya tsayayya wanda ba ta karewa Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu na'am
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
duka wannan sifa ce Allah subhanahu wataala ke faɗi daga cikin abubuwa da munafukai suka sifan- suke sifantuwa da shi wanda shi ma yawanci muna mu'amala shine daukan labari ba tare da tabbatarwa ba ma'ana daukan jita-jita a yi aiki da ita wannan yana yaduwa da yawa yana yaduwa da yawa a cikinmu kawai daga an ce maka kaza akan wane kawai shi kenan sai ka dauka ka ce eh haka ne yawan rauni wajen tabbatar da labari kawai daga ka- an ji sai ka dauka ka dorar wannan yana daga cikin sifa wadda take shigar mutu- mutane kuma sifa ce ta munafurci yawan daukan magana ba tabbatarwa a cigaba da yada shi wannan yana dan ya zama ruwan dare a cikin mu a yanzu za ka yi samu miji yana daukan jita-jita akan matarsa kaga shi ya fi kowa fa kusa da ita amma yana jiran magana daga gurin wayansu ko mata tana jiran jita-jita akan mijinta ita ta fi kowa kusa da shi mata jiran maganan waje shi ne take dauka an ce ya ce wai an ce ya ce da haka za ta yi hukunci tsakaninta da shi wannan ba daidai ba ne kawai magana ka ce kaza kai ka gaya mun ido da ido wannan shine magana amma an ce ka ce ko an ce ya ce a ina aka ce wa ya faɗa ta ina aka tabbatar ko kuma an ce ta ce ko an ce kin ce har wani kabari ya jiyo maka ta ce to waɗannan suna daga cikin matsalolin mutane a yau wanda ya dammara gidaje mana ya rurusa gidaje ya ko rurusa zamantakewa har a tsakanin maza junansu da junansu tsakanin maza da mata tsakanin da dai sauransu to a me da hankali da irin wa'annan abubuwa waɗanda suka zama ruwan dare a cikin al'umma a gyara su Allah ya samu gyara Allah ce kallazina min qablikum haka Allah ya tana da wuta ta jahannama ga munafikai mazansu da matansu da kafirai Allah ce kallazina min qablikum tsarin su kamar waɗanda suke kafin ku ne kanu ashadda minkum quwwa waɗanda suke al'ummomin kafin ku su suka fi tsananin ƙarfi a kanku don yawanci ana tafiya ne abun yana raguwa yana raguwa yana raguwa wa aksara amwalan su suka fi yawan dukiya wa auladan da 'ya'ya al'ummomin farko an yi musu wasu daga cikinsu za ka ga mutum ya kan yi shekara dubu biyu a duniya aka ga kawun mutum kaga ya ya tsufa irin dattijai din nan a anguwa sai ka samu irin sune yan shekara 2000 da wani abu kuma makamanta haka matasa a anguwa sune yan shekara 400 450 wani abu makamanta haka kaga wannan a- akwai bambanci nesa ba kusa ba da mu irin su adawa da sauransu duk haka ɗabi'an su take dan shekara 400 sune samari ba sa tsammanin mutuwa kusa suna nan kawai suna tashi a cikin jama'a ya ce kala dubu biyu dubu da wani abu su ne dattijai to shine Allah subhanahu wataala ke ba da labari kanu a shadda minkum quwwatan kuma sun fi ku karfi mutum zai je ya samu dutse ya fafe shi shi kadai ya zama ɗakin sa kai kuma kafin kai gini sai an zo ai ta lallabawa yashi da waye a samu siminti sheke ta ka karfi to Allah subhanahu wataala ce su sun fi ku karfi wa aksara amwalan kuma sun fi ku dukiya ya'yan itatuwa a zamanin su ‘ya'yan itatuwa mutum a gidansa ma bishiyoyi ya ci wannan ya ci wancan ya ci wancan haka nan in ya fita bayan gida haka nan in ya fita gonakai ah ko kwanan baya da ake magana akan ni'imomi wani bawan Allah ya shigo na ya ce ai ko dutsen nan wannan dutsen bisijan da ‘ya'yan itatuwan da sai kan dutse ake zuwa aje a samu sun wuce a girga a ce tsada a ce gwandan jeji a ce wane ne wane ne duwakan dutsen nan yanzu ko kwaya ɗaya babu ba ga dutsen ya zama fili ba to balle mutanen da can ‘ya'yan itatuwa kaca-kaca kawai suke ci da su ci ‘ya'yan itatuwa lafiyayyu manya-manya da su saboda haka kanu a shadda minkum kuwatan wa aksara amwala sun fi ku dukiya in in tsabar dukiya ne na kuɗi sun fi kaga mutum yana da kaza yana da kaza ƙaruna ba ga abubuwan abunan miftahu mafatiyahu abunan mabuɗen store-store ɗinsa na tanadin kuɗi kawai gidan kuɗi ba store ɗin bunne kuɗi store ɗin ajiye kuɗi ran tara su gaba ɗaya sai an samu majiya ƙarfi ma inna mafatiha hula tanu bil usbati usba anan malamai suka ce mutum hamsin majiya ƙarfi su ne sun zo sun yi tangile gile za su cibi yawan makullen yawan mabuɗe kiɗin ran tara su a guri ɗaya sai mutum hamsin sun taru su ɗaga wannan kidin na bude wancan storin wannan kidin na bude wancan storin in an tara su sai mutum hamsin sun taru da kyar suke dagawa kai kidin ka ba kullum aljihu bane sai dai in irin kuba masu tsayin nan ne ake rikewa a hannu kaga mutum ya rike su a hannu kuma yawanci in ya bude ba tsabar kuɗi za a gani ba buhuhuna ne amma shi wancan gidan zinari kawai store din zinari na kuɗi gaba ɗaya da can ma haka can ma haka can ma haka ta yi na za a haɗa dukiyarsu da dukiyar mu saboda haka ma inna mafatiha hu latanu bil usbati abunan wa aktsara amwalan wa auladan haka nan yaya suna da yaya mutum sai ya haifi yaya 100 shi kadai mutum sai ya haifi yaya irin bai samu aihuwa din nan bai haifi 20 ko da biyar haka bai samu aihuwa ba kenan mu ko bayan dama yaya ne an ce ma kuma waya kayyade waya kayyade bayan dama rauni ya zo rauni kawai an razana gani yake yayan suna cinye dukiya so da ka a kayyade wai talauci zai sa mutum ya kayyade bayan nassin alkur'ani ya ce a wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin ta tsoron talauci kar ku kashe ayanku don tsoron talauci babin family planning an buɗa dewa a cikinsa malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce da littattafai da yawa amma yawancinsu sun karkata zuwa ga wani ra'ayi amma gaskiya nassosin alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda family planning aka bashi dama babu yawa sai dai kawai malamai da yawa sun yi ta rubuce rubuce amma duk da ka duba rubutunsu hadisi ɗaya sai rusa littafi guda to in yawan in kana da yawan karance karance to kawai zaka ce a family planning yanzu eh ya yadda za a yi don kawai abunan abunan philosophical approach suke bashi in suna rubutu dan za wannan kawai ana abu ne a filosofance a to yanzu idan ka lura rayuwar ba kamar mutanen da bane su suna da kaza suna da kaza a a kaza duk mai family planning abun da ya rubutu yawancin su haka ne an yi littattafai da yawa a kasan alkahira manya manyan malamai sun yi rubuce rubuce da yawa akan wannan dama yawanci fararen nan dama sun saba da kayyadewa tuntuni to sun yi rubuce rubuce amma in kana duba nassosin hadisai a wani littafi mutum akwai wani aljibali da ya rubuta wani littafi tsabar nassosin hadisai da ayoyi da fatawan malamai wallahi su ya taro a cikin wannan littafin wannan gaskiya a yawanci karance-karancen da mutum zai yi a bangaren family planning a zamanin yanzu da wuya ka samu wanda ya yi wa wannan bangaren adalci irin nasa yawa duk abin da ya dace ya bayyana daidai gwargwado saboda haka littafi ne karami safin littafi amma nassosin hadisai da fatawan malamai nassosin malamai da hadda fatawan da rakamin fatawan ma'ana namba na fatawan da sauransu da volume din da ta fito a abuna din da journal din da aka buga ta da sauransu duk ya kawo shi amma yawanci mutane da yawa sun yi rubuce-rubuce kawai akwai wa'inda yawanci suna yin fatawa har ta wuce gona da iri lura da zamani yawa a ce wannan a'a abu kaza ma ya halatta abu kaza ma ya halatta to duk inda ko duk malaman duniya ne suka haɗu a bangare guda suka ba da fatawa ta yi karo da hadisi ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi hadisi shine gaskiya fatawar su barin ta za a yi akan kowane irin zamani ne kuma akan kowane irin mas'ala ce haka abun yake to amma gaskiya akwai rubuce rubuce wanda in dai kace zaka yi ta karance karance akwai wanda abunan wani abunan wani workshop da aka yi abunan yan maganan family planning din da sauransu sun kawo mun je gurin suka ba mu littattafai mu karanta tukunna kuma mu ga manya-manyan malamai har a Najeriya ga manya-manyan malamai na wanda suka yadda cewa eh za a yi kaza za a yi kaza amma gaskiya kana auna shi da nasosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karo da shi shi yasa gaskiya mu rubutun mu ya zama sabanin abin da suka tara mu domin sa yawa mu mun ce gaskiya ga abin da muka bayyana a nasi amma kofa a bude take in an kawo su nasosi wanda suka yi karo da wannan sai mu sauka kan abin da muke kai in nassosi daga manzon Allah sun zo wa'inda suke bayyana a sabanin abin da muka bayyana kuma sun fi namu inganci shikenan sai mu koma wancan amma in dai maganganun mutane ne ba za mu sauka daga kan abin da manzon Allah ya faɗa ba insha Allah wannan shine gaskiya a family planning akwai wannan bayanai da yawa Allah samu gane da haka wa aksaru amwalan wa aulada sun fi ku yawan dukiya wa auladan da yaya fastamta'u bi khalaqin sai dai masu irin wannan fatawa abin da nake faɗa yanzu din mutane na zamani da malamai na zamani sukan ce wa'incan ku basu ɗan tsofin yayi ne ko kuma ɗan tsanani su dunkule a guri guda ba su da lura da zamani yawanci ana irin faɗan wannan abubuwa ne to in dai zamani ne eh yawa mun yadda in dai nassin hadisi don amma zaka ji ana faɗa da wasu ce kai wancan ku basu kawai wasu komai nassi to wallahi komai nassi har abada insha Allah yawa saboda haka gaskiya a yi a hankali a irin wa'inan rubuce-rubucen da ake a duniya fastamta'u bi khalaqihim za mu iya karisa ayan nan kuwa malam su yaushe ka nuna mu minti biyar nan ok to fastamta'u bi khalaqihim Allah subhanahu wataala ce sai suka ji daɗi bi khalaqihim da addinin su ai bi dinihim suka ji daɗi da addinin su fastamta'tum bi khalaqikum kuma kuka ji daɗi da addinin ku ma'ana ɗabi'un ku da kuka ɗauka sabanin aqida ta kwarai kuka ji daɗi da shi kamar tamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda waɗanda suka suke gabanninku suka ji daɗi da addinin su da aqidun su sai kuma kuka ji daɗi da naku komai kawai idan ya zo in zamani ya canja sai a lura da ɗumbin jama'a mai suke so kawai sai a yi wani fatawa surr sai a ce an samu sauki wallahi ba zai yiwu ba kuma dole a jawo mutane wanda za su dawo zuwa ga nassi su tsaya wanda suke ganin su za su tafi da zamani to Allah ya kiyaye amma babu sassauci akan nassi akan nassi na alqur'ani ko nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya kare ya riga ya koma ga Allah abun da ya bari a baya ya faɗa duk duniya ba su isa su faɗi wata magana a ce tasu tafi ba wajen zamani ya canja ba zai yiwu ba in dai ana so a zauna lafiya kuma in dai addini yake yi don haka fastamta'atum fastamta'atun bi khalaqikum kuma kuka ji daɗi da addinin ku kamar stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda waɗanda suka suke kabannin ku suka ji daɗi da addinin su da aqidin su wa khuttum kalladhi khadu kuka kutsa kamar yadda su ma suka kutsa kuka rinka fade fade kuka rinka caccanjawa ku ce wannan ku ce wannan a zamani yayi a a duba kaza sai ayi rubuce rubuce a watsa wani wani fatawan ma gaba ɗaya kawai google za a shiga a sauko da ita kawai wani yayi bacci ya farka ya faɗi abin da yake so shi ma ya zama fatawa wani ma yayi shi ma ya zama fatawa a mai da hankali zaka kuntum kallazi kazu kuka kutsa kamar da suka rinka kutsawa ulaika habitat a'maluhum waɗannan ayyukansu yayi muni ya ɓaci fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ulaika humul khasirun waɗannan sune hasararru wanda suka yi hasara Allah kiyaye mu daga hasara Allah sa mu gane wallahu ta'ala alam insha Allah in muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah sa mu dace